الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatun ranar lahadi karatun al'adabar mufrat wanda ake gabatar shi a nan masjid sadilu huda gawan katare na littafi al'adab na mufrad na imam buhari a wancan satin muna ina
babu tabassu babur tabassu babur a tabassu zan mu tashi ko babu tabassu ne hadisi na nawa hadisi na 250 hadisi babe na 125 zan mu tashi babe na nawa babe na 125 hadisi na 200 da nawa 250 da daya kenan kowa sai samun gudun babe na 125 hadisi na nawa 250 daidai dai sassan kanta babu kuma na 125 shi ne mun yi bayanin babu wancan satin sai muka tsaya inda yake cewa babun babe mama na babun babe ya ce almi attabassumi attabar attabassumi me yake ne tabassumi mulmushi ke ne yau zai ma darasi akan mulmushi da dariya sun halitta a musulunci ya ake yin su ya ake yin su kenan shi ne darasin yau sai ce ma babun tabassumi da ya kare babun tabassumi sai kuma ya ka babun dahiki kenan ana adabul mufrad sai buhari ke ya raba su ya ka babu tabassumi daban babu dahiki daban amma dai a can littafin shi jami'is sahih babban littafin nashi sai ya gama su ya musu babe daya sai ya ce musu babun tabassumi wa dahiki ya aje su a babe aya amma dai ana adabin kuras sai ga yi musu daban-daban yayi babu tabassumi daban babu tahiki daban shi a larabce in aka ce tabassumi shine mulmushi shine at-tabassumi mulmushi in aka ce kuma ad-dahiki dariya in aka ce kuma al-qahqahatu shine kyalkata dariya ai guda uku ne a Hausa ba da kwai da kwai bulmushi ko da kwai kuma dariya da kwai kuma kyalketa kyalketa dariya me bambanci tsakaninsu me bambanci tsakanin uku yawa mulmushi ba wanda san kayan wahe dai an ga huskarka kenan zaka yi dan daga huskarsa a gane kayi mulmushi shi kuma dariya tana da sauti amma da sautin kai ne zaka yi shi ko kuma na kusan ka yi shi kuma na uku alƙaƙahatu zaka yi amma dai za a ga har makogoron ka haka buɗe an ga ciki shi ne alƙaƙahatu kenan su ne guda uku wannan to in muka diba kenan a cikin wannan ukun wanne ne ya halitta a yi wanne ne bai halitta ba a yi wanne ne annabawa suka yi in muka diba mai shari'in su a tafassumi wadda yake wa karka kenan muka zo shari'a hadisin kamar yadda ibn hajar asqalani shari'in sa a cikin sharh wannan buhari fatawul bari ya ka me dariya menene dahiki me wannan sai ya ce at-tafassumi bidayatid dahiki me tafassumi munmushi ibn hajar ya ce ita ce farkon dariya at-tafassumi bidayati dahiki ita ce farkon dariya sai ya ce wadda kuma in bisaɗin wajehi hatta ta zaharul asinan minasuru ita kuma dariya ka buɗe ne a ga haƙoranka ka yi dariya an ga haƙoranka don warin ciki ka buɗe hannun nesa zai ga haƙoranka shi kuma tare murmushi aifa a gama haƙora sai ce fa in kana bi sautin bi haisi ya sama min min bu'd in ya kasance kai abin da sauti dariya kai ta ka hudo murya yanda nan ne sa zai shi yace fa innahu qahqaha to wannan tace qahqaha to kirka ta dariya wa illa in kuma kai sauta amma ne sai bai ji ba yace fa huwa dahib to wannan shi ake ta mai dariya yi yanda ibn hajar asqalani fa yayi bayanin sharhin su tsakanin mulmushi da dariya kenan zamu gane ita dariya mulmushi huska dariya za a ga hakora ko a dan jima sauti ko na kusa na ji sauti ita kuma wacce wanda daga nan in nayi ta na waje ma sai ya ji sauti sai malamai suka ce musamman ibn al-arabi al-maliki sai ya ce wa jillu dahikil anbiya itabassumi mafi yawan dariya annabawa jullu dahikil anbiya itabassumi mafi yawan dariya annabawa mulmishi suke kamar annabawan Allah mafi yawan dariyansu mulmishi amma dai ba a ce ba busu dariya mai sauti ta wannan sa ita ma suna yin ta amma dai kaɗan ne kamar misali kenan mafi yawan annaba su sai dai su yi mulmushi bisu dariya in su yi dariya ma kaɗan ce wadda kamar mulmushi shi ke ɗauka wajen gomiya tara cikin ɗari kenan shi da ibn al-arabi al-maliki ke cewa wujullul addahikil an biya yi tabassu mafi yawan su annabawa sai dai su yi mulmushi amma dai wa kalla kuma wata suna gamawa da dariya amma dai annaba ba su yi waccan alƙahakahatu annaba busu busu wace ce busi kahaka wace ce kahaka kyalike ta dariya ha ha ha daga nan a ji kare na waje ma ya ji kuma ka bude baki ha ha ha kai tai wani kuma haka faɗi dan dariya ke ta ai muna wani dariya ruwa ai wani abuwa a ce dan dariya ke ta haka kwari ka yi ne ka shaku ko ka faɗi to wannan ita alkahaka hatu annabawa kusita da wani yana kahaka hatu ma ha hawa yake in ka rikice haka rika hawaye to wannan annabawa ku sita kenan jullul dahikil anbiya'i at-tabassumi mafi yawan dariya annabawa mulmishi suke to mi to in mun ce yawan dariya annabawa mulmishi suke to ina hukuncin kuma haka hatu haramun ce ayida ta dariya in ayi wani abu haramun ne ayida wani ka dariya wanda wani ya yi kuka ma wani ya faɗo daga inda yake zaune wani daga waje masu an ji shi to ita wannan ba ka ɗauke ta a matsayin haramun amma dai ba a san yawan yawayin ta domin ita ce wadda take kashe zuciya ba su ka zama to kai dariya kan kana da kanan da ko ina masu an ji amma dai makaruhi ne in kai ta ba zini ba za a rubuta ba a so dai ka rika kaha-kaha malamai da suke cewa kamar haka suna ɗaukanta akan mustahabi suna kawance satin mai bayani inda umar bin haddab ya yi ta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama inda muka ce inda hindu hindu radiyallahu anha mata abu sufiyan mammai ma'awi bin abi sufiyan lokacin da suka zo zasu yi mubaya'a da mata ai annabi sallallahu alaihi wasallam idan mu'mini sun zoma za su yi mubaya'a da kai ba za su yi zina ba ba za su kashe diyansu ba ba za su yi ba za su yi ba to wannan ayat dai to lokacin hindi da ta zo ta san radala ta bata ga ta san abin da ta yi na kan ta shiga musulunci na sa a kashe hamza ta yi kaza ta yi kaza malamai suka ce sai ta rihe kamar kan da ta zo gurin annabi wasu ba suka ce har annabi ta tsaya daga nan in annabi ta koma nan almuhim dai a shahid abin da nake nema a wannan gurin lokacin da annabi ke gaya musu akan abin da zai yi mubaya ai ya ce mata wala yazunu da ka'ai ka'ai zina sai inda take cewa ai iya bata bata zina kuma ya ce mata kuma kaku kashe ƴaƴan ku sai inda take cewa ai mu mun aihe su mun rene su ga wanda suka kuku kashe su kamar ta nuna su umar suna zama a gurin kenan an kashe su a yaƙi take ne ba su musulunta tun da dai shi ma umar umawiya ne ita ma kuma tana ciki kamar duk fami ne to ana aka ce umar ya kirkata dariya da yi wannan maganar da ta yi hindu ta hudu kuma a gaba annabi ne kenan zaka ɗauki da nisi ana ita a shahid kirkata dariya makaruhi ne makaruhi ne kirkata dariya inda kana dariya daga nan kowa sai ya ji wannan ba su kai wani makaruhi ne amma dai abinda ake so sai dai tabassumi mulmushi ko kuma ko kuma addaliki da wannan sai buhari a adam frat sai ma darasin mulmushi tukwana sai ma wanne na dariya kuma ka diba cikin alkur'ani ma ai an samu annabawa sun yi ne dariya ko kuma sai gaba da mulmushi lokacin suleiman dan dauda annabi suleiman dan dauda ya wuto da mutanen shi da rundunar shi gaba daya shekara an yi kwari za su je mine ne roƙon ruwa shi ne ce cewa ƙura'ani aiko da wa ushirin da suleimanu junudi himinal jinni wal insi da sauransu ne gaba daya rundunar shi na komi an suna tattaruwa ana kakkare su to ina da za su je za su je roƙon ruwa ne an yi kwari to a can shi suleiman yana ɗaya daga cikin annabawa wanda allah ya kore mai han magana tsuntsaye yana ji magana kwari magana tsuntsaye duka yana ji kenan sai wata tururuwa daga can gaba ita ma tururuwa ta fito da mutanenta suna roƙon ruwa sai take cewa sauran tururuwan ku koma gidajenku kashi suleiman da rundunar shi tattake ku sai ya ji magana sai ƙura'ani ya ce fata ba sama dahika min kauniha sai annabi suleiman sai ne ya yi mulmushi yana mai dariya don wannan faɗan wannan tururuwa da ya ji kuma tukwana sai godiya ga Allah akan ni'imar da ya mai da ni'imar da ya amsa uwayen shi annabi dauda babansa kenan kaga anan ka samu annabi suleiman yayi fatabassama dahikan yayi yayi mulmushi kuma ya gama shi da dariya wa in kana kuma hi wa an su malamai sai su ce addahik wal tabassum kullu hawahi kamar da dariya da mulmushi kawai duk ɗaya ne kamar ibnu hazm az-zahiri a muhalla yana nuna ba ita dariya ita ce tabassum tabassum ita ce attahiki da wani inda hazam ibn hazam a zahiri su a gurinsu in mulmushi ma kai a sallah baka da sallah ke da mulmushi ma matsayin dariya yake to a takaicen takaicewa dai a wannan matsala kenan kishi uku ne ko muka ce da kwai da kwai mulmushi da kwai dariya da kwai kyalkata dariya wanne ne annaba suka yawan yi mulmushi annabawa suke yi kaɗan ne ko da sun yi dariya amma dai kyalkata dariya annabawa ba sa yin ta kenan mu kuma kyalkata dariya ma kenan makaruhi ne a abu mulkata kyalkata dariya ba a hana ta ba amma dai makaruhi ne in kai ta ba su yi kai ta kenan shi ne zai ma darasi dalla dalla akan wannan sai ce babun tabassumi babi wanda zai ma akan yanda a musulunci ya kamata a yi dariya sai ce قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا يقول ما رأى ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي في وجهي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك فدخل جرير
to sai mai kokari kamar yadda take fada kullum mu rika bungurin idan yana karanta muna bungurin kuma da kalamar sa sama sa alama inda wani abu wannan ruwaya ta farko ruwaya ce muttafiqun alaiha baicin buhari ya hudo ta anan adabul mufrad kuma ya hudo ta a can jami'ar sahih kuma muslim ma ya hudo ta kenan ruwaya ce wadda buhari ko kuma ce ruwaya ce muttafiqun alaiha sai ya ce hadathana ali ibn abdullah kala hadathana sufyan wani sufyan sufyan bin uyayna an isma'il daga isma'il an qais qais sunan shi qais ibn abi hazim qais ibn abi hazim kais ibn abi hazim malami suna sanya shi cikin tabi'ai amma dai wanda ya rayu ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai bai ga annabi ba da wannan a tarihi sai ga ana saya shi cikin layin tabi'ai ya shiga musulunci kais ibn kais ibn abi hazim ya shiga musulunci da ya shiga musulunci a shekarar da ya shiga musulunci yana hanyar ya zo madina garin manzo ya zo gurin annabi sai ya rasu bai iso madina ba kenan kaga ya shiga musulunci zamanin wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai bai gaba annabi to da wannan fiye malamai shi wannan kaisu ibn abi hatim sai ga suna sanya shi layin tabi'ai domin shi zama sahabi mai bayani na shine mallakiyar nabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa sai kara sai kaga annabi kai imani da shi kai ne sahabi kenan kana samun da dama wanda zamanin annabin suna raye ba su yi imani ba da annabin sai bayan annabin yara suka yi imani kenan ba sai ya sulaye ma sahabai wasu kuma sai suka yi ne sai suka yi imanin da suka yi imanin a hanya kamar kan su iso su ga annabin sai annabi su zo annabi ya rasu a madina kenan su ma sai sa su layi wa tabi'ai to shi irisu ne wannan kaisu sunan shi kaisu ibn abi hazim amma dai baban nashi abi hazim din sahabi ne wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan kaisu ibn abi hazim yake cewa sami'tu jarir shi sunan shi kaisu ibn abi hazim al-bajali sai ce sami'tu jariran naji jarir yana cewa wani jarir shi jarir wannan sahabin manzon Allah ne ana ce mai jariru bin abdullahi al-bajali jarir bin wa abdullahi albajali shi jarir bin abdullahi albajali shi ma ya zo ya shiga musulunci ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu hijira tana da shekara nawa eh a'a annabi ya rasu hijira tana da shekara nawa hijira tana da shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu hijira tana da shekara goma sha uku abubakar siddiq ne farkon khalifa shi ne ya rasu hijira tana da shekara goma sha uku domin ya yi khalifa shi shekara biyu yana annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu bayan hijira da shekara goma shi wannan jarir bin abdullahi bajali ya zo ya shiga musulunci shi kuma hijira tana da shekara tara kenan bayan shekara ɗaya da shiga musulunci shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu to shi ne wannan jarir bin abdullahi albajali yake cewa ya kula yana cewa ma ra'ani rasul sallallahu alaihi wasallama munzu aslamtu illa tabassamu fi wajhihi an ma ra'ani ne rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah mai tsira da ma'ancin Allah bai taɓa gani na ba munzu aslamtu tunda da na shiga musulunci illa tabassamu fi wajhihi sai dai ya mun mulmushi a huskar shi kenan kullum in ji jarir yace in na zo gurin annabi annabi sai ya mun mulmushi kenan wanda suka ke doka ana kenan annabi mai sakin kenan kai ma sai kai koyi da annabi ka saki kuska ka san mu al'adamu da ko wani karatu da mutane suka yi rike wanda mutane ai sun rike kamar furcike huska da tsamare da rashin dariya shine imani kenan wannan kuma malamai suka ce rashin gane hadisai ne rashin gane musulunci wani suna kamar in kame kaina in yi huska in yi kim to shine musulunci a'a shi musulunci sakin fuska ake ana dariya ibn umar yana cewa yin dariya ba shi ne ba auna musulunci sahabban manzan allah sukan dariya sukan mulmushi amma dai wajen imani imaninsu ya kai taurin dutse kenan da wannan nan shari'a ce mara ali rasul ma'aikin allah bai taɓa ba gane na munzu asalamtu tun da na zo na na shiga musulunci illa tabassama fi wajhihi illa tabassama fi wajhihi sai ya mun dariya ya mun mulmushi a cikin fuskar shi kamar yanzu mutum a ce ya zo gurin ka kaka kumbura ka bincike kenan ka saki ne fuska kenan ba dariya wanda ta ga kura kenan ka saki wa mutum dai fuska ai bi hadisai da dama na ayyuka alheri da aka ce bai alheri bai da karanta sai aka ce ai walau an talka a haka bi wajahin dalake ko da alheri ne sadaka ce in dan uwanka ya zo ya kama ziyara abokinka wani ya zo gurinka wata mu'amala ta kashi ko na abu ya kashi gurinka ka tarbe shi da huska sakakka kenan waje hitalake kenan wani ma kai sadaka ne kenan ba a so musulmi ya yi yana cika yana kumbura yana burcike huska wannan ba al'adai musulmi ne ba kenan kai wannan ba koyi ba da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in mutane suka zo gurin shekar saka musu huska hayya musu dan mulmushi kenan ta in ka sakawa mutum mulmushi shine ka bude mai kohoi ku tattauna ku hira amma dai kai bako ko wani dan wanka ko wani mai da yazo ka furkice ka saki huska kai kai kumbura kai gaza ka kai kenan wannan bai kamata ba kenan shine wannan ruwa zai karantar da mu jarir bin abdullahi bajali yake cewa da dai ban taɓa ba annabi bai ganni ba tun da na shiga musulunci sai dai annabi ya yi mulmushi cikin huskar shi ke da muna ɗaukan darasi a nan mu rika sake wa 'yan uwanmu huska sai ya ce kuma wakalar rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kuma nan ƙasa bayani ne ke ma akan labarin shi wannan sahabi jalil jarir binu jarir bin wa albajali yana baka yana baka labarin shi ne wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yana bisa mamban yana hudu ba tunda ya ka abin nan bai ka bayanin duka ba a adam mufrad kawai ce ce ma yadkhulu min hazal bab zai shigo daga wannan kofai rajulun wani namiji min khairi zi yaman yana daga cikin mafi alherin mutanen yaman ala wajhihi a bisa huskar shi masahatul malikin da kai alamai kyawu kamar mala'ika fada halar jarir bin abdullah sai jarir dan abdullah ya shigo kenan ka kamar ya kama ruwa ya anan bai kama ita ba gaba daya kenan bai gaya ma ba miye aka yi har annabi ya hudi wannan magana to yadda aka yi sai mu koma can ya kaso ran bayanin a musnad na imamu ahmad ko bacci ya zo a musnad na imamu ahmad bai haƙi ya hudu sauran ruwa a cikin sunan wannan bai haƙi ya hudu ta a sunan kubra ya ne aka yi jerir bin abdullahi maka ce ya shiga musulunci shekara ta nawa shekara ta to lokacin da ya fito daga garin su zai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya fito daga garin su can mutumin Yaman ne to lokacin da ya zo zai shigo garin Madina inda shi jerir din garwayin musnad na Imam Ahmad inda jerir din da kai shi ke cewa lamma da nan tu minal madinati lokacin da nazo daga garin mu Yaman zan zo madina garin manzo in shiga musulunci ya ce lokacin da na kusa shiga garin madina ya ce alhantu rahilati sai na durkusar da taguwa ta da ya durkusar da taguwa shekara abin da yake masa kenan abin da ya hau sai yake na ya durkusar da ita ya sarkoko ya ce wahalartu uye baki sai na ɗoko kamar sakon ita ko a daka ta haka sai na buɗe ta na hudu kayana na kirki ya ce wala bistu kullati sai na sa kayana na kirki kan zo in shiga masallaci guda annabi to shi kuma annabi ai ya san ilimin gaibi ana gaya mai abin da za yi to kan ya zo ne shirin ka ya shigo masallacin annabi yana bisa mambari yana ne hudu ba a cikin hudu ba sai ya ce yanzu wani zai shigo wannan masallacin mutumin mutumin kirki ne kuma shi ne mafi alherin mutanen yaman kuma lokacin shi annabi san ba jirin din yana zawa kenan mala'ika jibril ya ya gaya ne kenan yana kudu ba kawai sai gaya musu kenan su mutanen masallaci ne suke jira a ga waye zai shigo kawai a ce yanzu wani zai shigo daga wannan kowai shi kuma wanda zai shigo daga wannan kowai yana ɗaya daga cikin mutane mafi alheri a ƙasar yamma ko mutumin kirki ne ko mai kyau fuska ne kenan kowa ke jira wani ne zai shigo to yadda da yake ba da labarin sai ce lokacin ne da na zo can na aje taguwa ta na tsaya na sa kaya masu kyau da na zo gari annabi yana masallaci yana hudu ba sai na shigo masallaci ya ce da na shigo masallaci sai na ga kowa ya kawo mai ido yana kallona ai sai ce bi sai tsargugo ya ce lahiya ya shigo ya kowa kawo mai kin sheke kallo sai kuwa ya tsargu ki cewa lahiya sai dai ya zo zamna bai magana ba ke cewa na kusan shi ya ce wai lahiya kowa ya bawan allah lahiya kowa ya kawo mai ido na zo na harara ta sai ya ce ai kanka shigo ne annabi ya hudu wani abu na alheri a kanka ya ce wani mutumin yaman mafi alheri daga yaman zai shigo to da nan jeri ya ce fahimi da Allah sai na gode wa Allah to kenan shi ne kaji sai kamu nan bai kamu bai ita duka labarin sai ce mumu yadda hulu min hazal babi zai shigo daga min hairi zai yaman wani mutum wanda ya fi alheri daga mutanen ala wajen yi masa hatun maliki abu sa fuska shi da kwai alama masaha alama ko asar na mala'ika kamar su can laraba suna kwatanta mutum in mai kyau ne sai ce mai kyau kamar mala'ika kenan ba wanda ba alaki ne ba kan mala'in kakai kyau a ƙarshe sai ce masha Allah wannan kyau ya mala'ika ne laraba suna wannan al'adarsu kuma ce wannan ma'ai maka diba hatta suratul yusuf ai duk suratul lati kada na aidi hunne suka ce ma haza bashara ma haza bashara illa malakun malakun karim wannan ba mutum ne ba sai dai mala'ika ne mala'ika ma mai mai girma me yasa suka wadaka dan dan kenshi kenan shi na annabi yace wa ala wajhi masahatul malik abu sahus ka shirkwai alama kamar kyau na mala'ika dan shi jari ya kasance mutum ne Allah ba shi siffa mai kyawu mai kaza ne kaza kenan shi jarir ki da bacci miji labarin shi na kuma shi ne yake cewa tun da na shiga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba gani na ba sai ya yi sai ya yi mishi kuma ba wai jerir kadai ne ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama iya cewa mulmushi sahabbai da dama sun rawaito wannan hadisi na duk annabi din sun zo gurin annabi annabi sai ya saka musu suka ya musu mi- mulmushi da kuma a hadisin abdullahi bin haris inda yake cewa ma ra'aitu ahadan aksaru tabassuman min rasul sallallahu alaihi wasallama bar taɓa ganin mutum wanda ya sakin fuska in ka zo gurin shi da mulmushi kamar annabi sallallahu alaihi wasallama in ka kuma kuma shama'ilin muhammadiyya na imam turmuzi wanda ya kama wannan siffofi da annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga hadisi da dama duk sahabbai da suke cewa annabi yana sakin huska annabi in ka zo yake tarbaka ya saka ma huska yayi kaza yayi kaza duk zaka ga wannan kenan da abin da ke koyar da mu nan mimi mu saka wa mutane kama zama to muna muna kushi muna firkicewa mutane huska duk wanda ya zo gurin mu mu tarbe shi da mulmushi bi wajen talakin da huska sakakka sai ce na gaba
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا, أبا النضر حدثه أن سليمان بن يسار أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لحواته إنما كان يتبسم قالت وكان إذا رأى غي غيما أو ريحا عرف في وجهه فقالت يا رسول الله إن الناس إذا ر- رأوا الغيم فرحوا رج- رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة قالت يا عائشة faƙala فقال wadda ta doshi ya يا عائشة ما ي- ما يؤمن ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم قوم بالريح وقد رأى قوم قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا to sai ruwaya ta ta gaba ko sai hadisi na nawa kenan Ha- ɗari biyu da da hamsin da ɗaya to shi ma wannan ruwa da zama karanta ruwaya ce ita ma mutafikun alaiha ruwaya ce wadda baitin ta zo a nan adabul mufrad wadda zama karanta yanzu baitin ta zo a nan adabul mufrad kuma ta zo a jami'i sahih na buhari kuma muslim ma ya hudo ta yace hadathana ahmad bin isa qala hadathana abdullah bin wahab abdullah bin wahabin ƙala a haɓar na amuru bin haris an na aba na dare cewa dai baban na dare alkunya ce ko sunan shi salimu bin abi umayya salim bin abi umayya kenan alkunya ce ya ce mai aba na dare kenan sunan shi salim bin abi umayyata sai ce an suleiman bin yasa an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama daga aisha aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama siddiqa bintu siddiq aisha ta kumaira kenan aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama qalatta ce ma ra'aitu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dahikan qattu ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yayi dariya ko so daya hatta aramin hu lahawatihi haddai inga lahawatihi bai lahawatihi mun shi hadisin bayan na hadisi da aka sa fazo in annabi aka ce yayi bar mai alama a lahawatihi to mai lahawatihi karshen kaman kai dariya ko ka bude ai za ka can karshen bakin ka to shine lahawati yan in ka bude kai ha haka ai daga can ko to shine lahawati hanka to kana ji da Hausa hanka wanda ne dariya ka haka ai daga can to shine lahawati kenan Aisha tace ban taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yayi dariya ko so daya har an ga can cikin bakin shi ya ta ce inna ma kana ya tabassamu shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mulmushi yake to wannan ta kore dariya me ta kore aha kaha ta kore shi ban ta'o ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban ta'o ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba dahikan yana mai dariya qattun ko so daya hatta ara minhu lahawati hadda inga can cikin bakin shi ya ce ya suna da hausa hada in ga hankakin shi sai ta ce ina ma kada ya tabassam shi annabi ya kasance in zai dariya mulmushi yake to ta kore dariya nan me ta kore kalkata dariya ta kore kenan dariya wanda zaka ha haka a ga cikin ka ita ta kore kenan zaka karatun abinda muka yi bayani annabawa suna dariya suna mulmushi amma dai mafi yawa sai hiyin mulmushi abinda bisi ƙaha-ƙaha ce bisi ita ce ƙyalƙeta dariya ƙyalƙeta dariya kenan shi ne na aisha take cewa ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko so ɗaya ya yi dariya har da za a bi can cikin makogoron shi ta ce ya kasance yana mulmushi ƙalattaci wace wa kana izara a gaiman annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya ga mama na gari mama na gari hadari aurihan ko kuma iska urufa fi wajehi zaka gane bacin rai a cikin muskashi kamar shi mu al'adam yanzu ai an ga manomin ya ga ya ga hadari ko iska mai karuwa bi zai dadi zai yi to da kuma ita Aisha tace shi Annabi sallallahu alaihi wasallama izar abi ghaiman idan ya ga hadari ya taso aurihan ko kuma ya ga iska rufe fi waje ana ganewa a cikin fuskar shi kenan ana ganewa kamar bacire a cikin fuskar shi take ne faqalat sai Aisha ta ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inna nas idza ra'aw gaima su mutane al'ada sun kasance idan suka ga hadari farihu sai su yi farin ciki suna farin ciki shine farihu raja'an an yakuni fihi madar saboda kamnai ya kasance a cikin wannan hadarin ruwa wa araka aisha take ga annabi wa araka kai kuma annabi ina ganinka izara aitahu idan kaga hadari ya taso ko kuma iska urifat fi wajhika karaha sai a gane a cikin huskarka da kwai kin abin kamar baka su faqala sai annabi ce to me yasa annabi ke wannan shine zai bata amsa ya aisha yace ya ki aisha ma yu'minni an yakuna bihi azab me yake lamuntar da ni wannan hadarin da iska ba azaba ce ba za ta zo kenan tsoron Allah ne tunda ai can annaba da suka wuce da dama Allah ya halaka su da me da iska wasu Allah ya halaka su da me da ruwa wasu Allah ya halaka su da me da hadari kenan shine yace ma yu'minni me ke lamuntar da ni an yakuna bihi azab ba zai kasance ba a cikin wannan hadarin azaba ne sai ce uziba qaumin biri mutane waɗanda suka wuce ka zo an azabta su da iska su aka azabta da iska kuma cikin haƙatima karanta cikin sautar alhaka rihan rihan sarsare saharha sama sab'atu to su ne adawa ko kenan an aika su da wa'ansu mutane ce an hallaka su da iska wa a qaumun azabun minhu kuma wasu mutane sun ga azaba daga cikin minhu daga cikin hadari fa qalu suka ce haza arudum mumdarina ai wannan hadari ne zai zo ba mu ruwa su ko bu sama balhuwa suwa ne ne to suwa yi wani mutanen suwa ne ko mutanen salu ai su da suka da za a halaka sai suka gani hadari har suna cewa hadari zai kawo musu ruwa sai ashe azaba ne a cikin wani hadari halaka su kenan shi yasa annabi ya ga hadari ya taso ko ya ga iska sai ga yadda kai kiya fuskar shi kenan kin da yake na tsoron Allah ne alhali kuma shi annabin ya san ai Allah ba zai halaka ba zai halaka ba al'umma shi yana ciki kuma kana lahu mu'azibuhum wa anta fihim wa anta fihim Allah ya ce ba zai azabtar da al'umma annabi ba annabi yana cikin su in ka ɗauka nan darasin da zaka ɗauka duk kamar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya roki Allah ne ka azabta su a nan duniya sai an je sai an je ta in ka ɗauka ki al'ummomin da aka hallaka adawa samudawa ƙaumu sha'au ashabul aikata da sauran wane ne dillahin da suka yi aka hallaka su mu ma muna me muna lafi dillahin da wancan al'umma suka yi aka hallaka su iska hadari wani ja'alna aliha safilha wani wa amdarna dukka abinda suka yi aka hallaka su dukka yanzu muna yi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana mi tana lafi mu fara da mutanen annabi Lut me suka aka hallaka su annabi Lut sun yi matsugo da duwadi ko aka kama mala'ika ya doki garin yayi sama ya haƙe ce shi ko inda yace ja'alna aliha safil haqo to yanzu mu al'umma musulmi su wannan eh al'umma masu la ilaha illallah su wannan suna yi amma duk da wannan Allah bai bi bai halaka sai an je sai an je ta annabi shu'aib biye mutanen annabi shu'aib alayhi salatu wassalam me suka yi Allah ya halaka su tauye buddu ne suke wajen awo dole me asiya annabi shu'aib ya musu wa'azin ya musu wa'azin ya musu wa'azin suka ki wasa me aka yi aka halaka su yanzu ban wannan kenan duk al'ummomi ummamu sabiqa wanda suka wuce mutanen annabi salihu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lut mutanen wai duk wannan wanda aka halaka su duk laifin da suke yi al'ummu mutane suna wannan laifin kawai adda annabi sallallahu alaihi wasallama ne yanzu baka gani a kasa sai an je sai an je ta in kuma Allah ya sa da rabanka tuba ma sai ka tuba kuma ka je can kin ma ka gani alheri kenan mu al'umma ta ƙarshen zamani ta annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma ce wadda an musu sauki da dama a cikin tafiya can kawai in kai ne annabin ya zo yayi kira yayi kira yayi kira ko kasa kawai sai dai annabi ruhu yayi yayi sai kasa kawai adda Allah halaka su an wuce gurin kawai to amma dai mu yanzu duk kyalewa yake muna cikin dai baban tabassum sai ce babu dahiki babe can mai mulmushi yadda annabi yake kuma nan ma zai ma babu dahiki sai ce ma babe addahiki dariya kamar yadda muka ce tun farkon karatu da kai tabassumi da dahiki da kaha kaha ko to nan ya ma tabassumi nan kuma zai ma dahiki muka ce amma da can jami'u sai ya gama sai sa akan babe guda sai ce قال حدثنا سليمان بن داود أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن بريد عن برد عن مكحول عن, وا عن واثلة بن, بن الأسقعي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب wannan ruwa da zan karanta yace hadathana Sulaiman bin Dawuda Abu Rabi'a qala hadathana Isma'il bin Zakariya qala hadathana Abu Raja'an an Burdin an Makhul an Wasilat bin Asqa wannan Wasila shi ma sahabi ne aslama sanat 9 ya shiga musulunci shi ma shekara ta tara daga hijira ba da gazawatin Tabuka Wasila yace an Abi Hurairah daga Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi qala yace qala Nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace aqillat dahika ka rage dariya fa inna kasaratu dahika dan shi yawan yin dariya tumitul qalba tana kashe zuciya to wannan hadisi hana ai dariya kaga ba hana ba ko me ya hana irin wannan kilkata dariya abu bai kai mai ka kana faduwa kana kwalla abu kadan duk kai ake kana yawan dariya kenan mutum ya zama to musulmi mai yawan dariya ne kullun kana kilkata dariya abu kadan bai kai mai ka kai har kwalla kenan dariya kenan fa asu ka rika yawai kenan shi ne aka ce a ƙillar da hika ka a ƙillar da hika ka yi mu ka rage kenan la wa fa'in na kasarar da hika don yawaita tumitul kalba tana kashe kenan yana rage ma imani ke ne sai ce
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب shi ma kamar na saman ne wannan ya sake mai doshi da wani isnadi sai dai nan ma da kuma abi huraira ne abdurrahman bin sahar ad-dausi ko yace qala anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala la tuksiru dahika kan ku yawaita dariya la tuksiru dahika kan ku yawaita me dariya fa inna kasarati dahika dan yawaita dariya tubitul qalba yana kashe zuciya imani ya fita ka gane hujja bai hana ka ba annashuwa bai hana ka ba mulmushi bai hana ka dariya ba kawai ba a so daidai ka zama to kana saitawa shi na ki so wai kana ruwa ta gaba tana ma bayanin wannan ka zama to kana saita ba hana ka dariya ba akai ba hana ka mulmushin ba akai ba hana ka annashuwa ba akai amma dai ka ka zama to kai kullum mai kyakya ta dariya ne in kana yi daga shagon ko makwabta sai su ji daga inda yake zaune kowa ji kullum kai abu da kai kana ta kyakya ta dariya to wannan kyakya ta dariya ita ce ce la tuksidu dahika fa ku yawaita dariya fa inna kasratu dahika dan yawaita dariya to mitul kalba tana kashe zuciya ta rage muku imani sai ya ce قال حدثنا موسى قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد أن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رحد من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا ثم انصرف وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما لما تق- لما- لما تقنط عبادي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وصددوا وقاربوا
to ita ma wannan ruwa da duk akan dariya ce shi dai mu gane ta farko karatu duk wannan dariya dai yawaita ta ne ba su aiko to shi ne tunan kuma hadasana musa qal hadasana rabi bin muslim qal hadasana muhammad bin ziyad an abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi qal yace abu huraira sahabban manzo Allah yace kharajan nabiyyu wata rana annabi ya fito kharajan nabi wata rana annabi ya fito da ya fito yana tafiya sai ga mu alara hadin akan wa'ansu jama'a da larabci aka ce rahat yana fara ba daga jami'i ba mutum uku ba kamar rahat yana zawa daga mutum bakwai zuwa goma ai yana cewa wata ran iya zuwa hadisi ce ma ala rahadin ko wata ran kuma ce ma na faru to kaga kamar rahat ya malamai suka ce na luga kamar daga mutum bakwai zuwa goma shi kuma na farin shi ne yake ɗaukar kamar daga uku zuwa bakwai kenan mutanen da dai ya isko annabi daga bakwai ne zuwa goma shi ne rahat yawa jazakallahu khair wa kana fi madinati sa'atu rahad kenan kaga rahad kenan da fara sai ya kai bakwai zuwa goma kamar yadda ka aya jazakallahu khair kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce yace abu sawansu wasu jama'a ko jama'a nan kawo mutuna goma suna fada kawo mutum goma ne haka annabi ya wuce biyo gurin su suna zamna suna fada amma da ya fada ta min ashabihi ne daga sahaba annabi ne ya da hakuna wa ya da suna a fada da suke suna bada suna hira kuma suna dariya kamar yanzu mun zama a majalisi ko a fada mu ai zamu ka sije a tattauna wannan abin dariya ne mu kyalkita da dariya mu yi dariya ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai isko wata gurbu na jama'a suna wannan abu suna hira tsakanin su su yi dariya su yi hira su yi dariya wanda yi dariya wanda ke suna wannan sai zo gurin su da ya zo gurin su faqala sai annabi ya ce musu wanda zai nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake burinsa yake hannunsa law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la dahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kaseeran kuma da kun yi kuka diyawa sai ga musu wannan abin sun man saraba sai dai to ya zaka gudu shiru zami kim ko kuka zami ya isko su ne fada ko su goma makaci ko su da hirarsu ta duniya a yi tare a yi mai ce da kun san abin da na sani da kun yi da kun yi dariya kaɗan kuma kun yi kuka mi da ya gaya musu wannan summan sarrafa kuma sai ce ta wanda mutane a sai kai shiru zami ko da ba za ci gaba ko wacewa zai to su sai ce ma wa abu kalƙaunu sai mutane kuwa sai kuma kuka kenan ta ba a yi sahabai ne masu imani sai sai kuma ko kowa yi ta gube ke ta kuka da kwalla sai kowa ke kuka tun da annabi ya zo muna ta dariya an gama wannan magana kenan ta yi zai kenan shine wa abu kalƙaunu sai kowa kuma kuka cikinsu shi kuma annabi ya yi mai ya ta yi har ya ta ya kusan gida isa gida wa auhallahu azza wa jalla ilai sai Allah ya aiko mai mala'ika da wahayi sai Allah ya aiko mai mala'ika da wahayi da mala'ika da ya zo sai ce mai ya Muhammadu ya annabi Muhammadu ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama lima tuqannidu ibadi me yasa kake dokewa bayina rahama kamar an ya tsortai da su to kenan me yasa kake dokewa bayina ka nuna musu kamar rahama babu ita tun da ya ce musu kawai ka ayi dariya a nan kenan suka doka kenan ya ce me yasa kake dokewa bayina rahama kenan me yake nina kenan ka a ka tsananta mutane a ce kif musulunci ta yi kenan kalle ka gani ba da wannan musulunci babu zai kai ba babu wa'azin kafiri kafiri kaga ne kaga ne ba ai mai tushe eh akan ya gaya musu eh akan ya ce musu kuma ba ya ce musu da yazo wanda zai nafsi biye da ko na rantsa da wanda law ta'lamuna ma a'lam da kun san la da hibtum qalilan da kun yi kuka da kun yi dariya kuma kun yi kuka sun masu rufa annabi da ya ta yi sai suka tsaya kuma kenan ya musu zahi a yi amma an musu wa'azi ne kenan mai zahi ko sai suka shi kuka sai Allah mai wahayi ya ce ya Muhammadu ya Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kakkasawa bayina kawo babu kamnar rahama kenan mi zasi faraja nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai komo gurin wannan rahadin jama'an nan guda goma fa qala sai ce musu abshiru wa saddidu wa qaribu abshiru kenan na albashi ne ba da ko ku yi bishara wa saddidu abinda yake ni saddidu ku yi istiqama ku daidaita kenan kaka zaman to kai kip kuma amma dai mutane ku bar su su dan wala tun da wannan shi ne ake cewa ba ka zamanto ba da an ce ka ka yi dariya ka zamanto kuma kullum mutum kif a likitance ma yana ai sai wani sai wani abin shi ya ga ko kullum mutum kif yana tunani kenan wannan irin dan wuta da zaku cikin abokai a yi dariya a yi hira a yi fada ba laifi ne ba me aka hana a cikin hada a yi da mutane a yi tsigi wannan a zagi wannan wata ta wuce a kawo mata ido wannan ta wuce a kawo labarinta wannan ya wuce a mota shi sai wannan mota wannan ya wuce kaza shi ne a kawo amma dai don mai kwada mu muna kira muna dariya ba wani kirkata dariya ba a musulunci ba laifi ne ba kenan tun da annabi ya koma ya gaya musu aka ce abushiru ya ba su albishir wa saddudu ku yi mi ku yi istikama ku daidaita baina wa baina wa qaribu kuma ku kusantar da al'amuran ku zuwa ga Allah kenan me zaka doka anan wai kaka zamanto kai dai kawai dan aholi ne kawai kai dariya kakkakke komi baka da lokacin Allah kawai komi ne amma dai ka bi kada han kada han shine musulunci ai Allah ne shine ce adaha shine ke sanya dariya yi adaha adaha ka abuka Allah ne alqur'ani ce shi ke sanya dariya yayi ne ya sanya kuka yayin zamanin da muke yanzu yanzu wanda yana likita ko matar shi ta aihu ya ji bai samu bada sai me yake sai dariya yake wani kuma yana likita hannu yana kotan mutuwa da shi kuma wanzu an ce wani wa ya mutu an bashi kwasta da sai yana mi yana kuka kenan rayuwa ka tikitiriya wani yana wani yana wani ya zamanin da muke a yanzu wani ya yi wata muguwar asara ya yi tagumi ko a yi kuma wata taguwa asara ya yi tagumi wani ha an mai wata kyauta mai tsoka yana ta jin daɗi kuwa samu wani kwamfur kuwa samu wani abu sai daɗi yake yana ta dariya kenan Allah shi ke sanya dariya kuma ya sanya kenan sai ka bi a hankali ka bi seti kakka rungumi duniyar gaba ɗaya kai kana kotan mai eh kai kawai ɗan tamore ne kotan dariya kake kullum baka tuna mai baka tuna Allah kenan abin da yake ne na annabi mu rika tuna ne mu rika tuna lahira wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama da kai ruwaye tirmizi wannan hadisin da muka karanta ya zo a buhari da muslim kuma ya turmuzi ya hudo shi sai dai a ruwaya turmuzi ya yi dan dade a kai shi kuma ka koma ruwaya ta turmuzi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta wannan sura hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an wannan aya tace wai wani zamani bai zo ba ga mutum bai kasance ba wani abu abin ambato yanzu mu da muke masallacin nan gaba ɗaya nan nan da shekara 100 da ta wuce in an zo da kwai ɗayan amma da babu kowa babu shi asu alaji da babu zuwa eh shekara ɗari ta wuce baya da kwai wannan to eske kuma yanzu a gaban nan an yi shekara ɗari in ka zo wani masalacin ka shekara ne wani kagan shi eh a kona na yara sun daure shi yana na yara yana masu ɓajen eh kere shi ne halata alal insani hinu min dahari lam yakun shay'an mazkura wani lokaci ya zo ga mutum wanda ba a san da shi ba ma ba a san za a yi shi ba duk wanda aka ja cikin mana aka ja shekara 100 baya ba a san za a aiwo shi ma a garinsu ko a ƙauyensu ko a unguwarsu ƙila wani uwar shi ma ba a aiwo ba in ka ja shekara 100 baya tukwana aka zo aka yi mi aka aiwo ka to annabi da aka karanta wannan ayi halata ala isanu fi dimina da lam yakun shay'an mazkura sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa sahabi sahabbai inni ara ma la taruna wa asma'u ma la tasma'un yace ni ina ga abinda ba kwa gani kuma ina jin abinda ba ku shi ya ci gaba da ce musu waɗatar sama'u wa haƙul ha'anta in ya ce sama sai kuwa take tana ƙara kuma ya cancanta ta yi ƙara ya ce mi yasa ya ce ma fi ha maudu'un illa wa ilma biya maudu'in ƙadamun illa malukun ko kuma gautura ya ce ma fi ha maudu'un arba'at asabin illa malukun yace a saman nan duka da yake gani babu inda zaka iya aje tahin kafaka ko inda zaka iya aje yatsotinka guda hudu haka yace illa malakun sai dai da kai mala'ika yayi sujada ayatin suratul wannan ma safati yace ya wa ma minni wa ma minna illa lahu maqamun ma'ad mala'iku suke cewa babu ɗaya daga cikin mu sai dai yana da guri sananni kenan da annabi ya ga musu wannan sai ce wallahi lauta alamu na ma'a'alamu da kun san abin da na sani la da hiftum da kun yi dariya kaɗan kuma la da bakitum kasira da kun yi kuka mai yawa ka yi gini da cewa hannu da kun sa abin da sani ya ce ko da jima'i za ku yi da matanku da ba kwa sama ma kuna yi ku ji daɗi da kun san abin da na sani da kowa ya tashi ya kwashe ya nashi ya nashi ya je bayan gari ya hau dutse yana istighfar yana Allah subhanahu wa aljanna wai da kowa yanzu ai dan ba a kawo labari yanzu kawo mutanen da muke zuwa kullum muna binne su da suna yin whatsapp suna gaya mu abin da suka iske a can ai da kowa shiga taitayin shi ko ko kuma yanzu kowa yadda ka san datri ne sans ɗinka da datin da ka sami examen da datin da ka yi kaza to kowa da a ci a aiko shi da kwai to kai wa ne za ka yi desede le kaza le kaza le kaza ai da kowa shiga taitayin shi eh an aiko kan le kaza le kaza to za ka yi desede le kaza le kaza to ai da kowa ya a haifin su dutse koko da kuwa ina zai je sai ba hangari zaka shekara ta ba ko kuma wanda suka shiga kabarin nan suna whatsapp su ɗanyi bidiyo na mala'ikun da na maciza su ce ga abin da muka iske a can in ka mutu ba ka je kai ma muka dai ta ba wannan shi zaka iske to duk wanda ya jefa bai whatsapp eh shi wanda aka binne da wanda ya whatsapp ka labarin ne aka binne eh kenan shi ne annabi yake nuna musu a wannan kada hannu kada haƙin da zai da mun san abin da yake cikin kabari ka yi imajini a kowa ne a shi kabari ka yi imajini ka zamana ka yadda muke zuwa a ɗan ramin nan haka ko ɗan rami a hako yadda ake suka ka mukaya tukunya ko itace da tabarma a ɗora duk wani mai son ka in yi kowa ƙarama ma daga can sai ce zuba ƙasa can eh alamce ka tak kuma ainihin mu duka mun san wajibi ne kowa sai yayi ne kowa sai ya ji tur ne in yau ka kai shi gobe ka kai eh to shi na nabi kita da mun san wannan abubuwa da kowa koma bayan gari ya fasa duk wani abubuwa to mun da Allah da ikonsa sai sa duk wannan abubuwa mu manci sai duniya ta rudu mutum kowa sai ya kaga yanzu duk duniya ta rudu mutane duk wannan abubuwan mummance shi kuma ya isa aya kadai aya da muka wadi hal ata alal insani hidu min ad-dari lam yakul sha'al mazkura ada ada ada ina kake ina kakan kakanka kakan kakanka ina kakanka inda yi yi haka ne ke ne sai ka tunanin wannan kai president da republic ne sai kalli garin ina president na biyar a wayan kama president nawa akai ina suke eh a wayan ku kushin zo ne yaro eh kaga tanjak ina yake kaga wani ina yake kaga ina suke kenan da sun teku mai kudin ungo abokinka wani kuyi da kwalta ne kai shabda service ne service din da kake kujerar da kake ina wanda ya hauta kan nan da shekara kaza ina yake eh a unguwa da ina abokanka ina wani ina wani kenan shine da kun san abin da na sani kuma kuna imagine a can za a wayi gari ka bai magana su ta karshen alewa wa ilminkum kowa su ya ce kuma tahiyar da za yi annabi ya ce yadda kake haka haka zakashi shi ne ya ce kamtara ku mai jannatin wa uyunin wa zuru'in wa makamin karimin wa ni'matin kanu fiha kazalika wa aursanahu qauman akharina kam taraku da yawa zasu bari min zuru'in min jannatin daga garakuna yanzu zaman da nake wani bai garkawa da lambu da me duka yi kanuma to wa da me kuma wa uyunin wa zuru'in yanzu wani bai shuka gonar shi ba ya sa rumbu da wake da mai suna rumbu wa makamin karimin wani yanzu ba wani gwamna ne ba wani babban jeshe ne wani mai duka to wannan yace wa kazalika dukkan wannan abubuwan wa aurata na ha qauman ahari za a wayi gari mun gadawa wa ansu mun gadawa wa ansu shi ne magana suke cewa duk in ka kai wani shekaru ha abinda kake da ba naka ne wani yan bayi eh ai wani hadisi na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun yi san kun yi san dukiyar magadanku da dukiyar eh in ka kai shekara 50 mota kama da ke haɓa za ka cewa wundin kama za ka ne ba mafi a yau abu na gani duk ba na ka ne ba duk wani gidanka ba na ka ne ba kawai ka tsare musu ne ka lokaci gadi ne gadi eh kenan duk wannan shine wannan annabi yake cewa da kun san abin da na sani da kun yi dariya da kun yi kuka shi ne cewa aina karnun ba da karnun minhu min al-kulfa'i wa shamil kibari wa aina azamuna naddan wa ba'asan kenan duk wani kakanka da wani manya da wani wane ne da wani waye duk ina suke sai labari sai dai ka doka ɗan lakul in ce ka karanta a istuwa ka karanta labarin wani ko da yanzu wanda kuke karanta su alakwar istor insu wani wani kaza wani kaza yadda ka zauna aka yi zauna ina yake eh ka allami gudu ko awalan ka ce ba yi ba su kasancewa ba to haka mu ma wannan in aka yi wani shekaru kale ko wani jama'a da muke masallacin nan in duniya ma ba tashi ba in kale ka sahun suwaye wasu kala ne daban in a ce ka ɗauko wani hoton wani ne ma gwada musu ka ce kun san wannan ya yi zaman lada ne a wannan masalacin ya yi kaza ka haɗe eh ba sa fashe ba to ke da duk wani abu ne shi ne annabi ke cewa da kun san su da muna tuna su da mun yi kuka da mun yi kuka da ya mun yi dariya kaɗan da mun kwashi kwaya mu mun koma dutse muna allah allah allah allah ke ne daga lokacin ko sai mu tsaya daga nan sai mu tashi babun iza aqbala aqbala jami'an wa iza adbara adbara jami'an babi na 127 da fatan abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka kuskure Allah gafarta mana Allah biya bukatun duniya da lahira Allah ya sanya mu masu imani ne muna tunanin wannan abubuwan don mu gyara ayyukanmu subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka